الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وطروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد أنوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinmu mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka albarkar juma'a albarkar yammacin juma'a albarkar ramadan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara haɗa mu a wannan yammaci mai albarka, yammacin Juma'a biyar ga watan Ramadana hijiran manzan rahama sallallahu Alaihi wasallam da garin Maka zuwa Madina na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar, wanda ya daidai da sha biyar ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masallacin marigayi Alhaji Halilu ɗan iya wanda yake nan dogire jihar Adamawa domin ci gaba da raya wannan wata mai albarka da ɗaya daga cikin manya-manyan ibadojin da Allah yake so yadda da su muna roƙon Allah yardarsa da karɓar wannan aiki da muke yi kuma ya sanya shi a mizanin ayyukan alkhairinmu gaba ɗaya har mu ci gajiyarsa duniya da lahira yau malayan fa'umalun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim idan ba manta ba ‘yan uwa masu albarka mun tsaya a aya ta biyu a cikin suratu aljumu'a alaramma a karanta mana ayar ayan farkon da aya ta biyu na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Mun yi bayani akan wannan aya da wannan kalmar a majalisin jiya al'ummiyun ma'ana lafazin al'ummiyin a nan me yake bayuwa zuwa gare shi asali a larabci idan aka ce al'ummiyi mutum ɗaya kenan al'ummiyuna adadi masu yawa na waɗanda ba su iya rubutu ba su iya karatu ba idan muka lura za mu fahimci cewa lafazin ana danganta shi zuwa kalmar al'ummu, ko? Ummu, mahaifiya kenan, sai a ce ummi ko al'ummiyun. Wannan asalin ginin kalmar yana da alaƙa da haihuwar ɗan adam. Lokacin da mutum ya fito duniya daga cikin mahaifiyarsa, ya zo da wani ilimi, ya zo da wata fahimta, ya zo da wani sani ya zo da wani hasashe da kirdado wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun baka zo da sanin komai ba ko sai yaushe sanin ya fara lokacin da Allah ya ce waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun to idan haka ne tunda sanda ka zo duniya ka zo ne baka san komai ba to sai a nasabta ka zuwa ga wannan yanayin na asalin zuwa ka duniya lokacin baka san komai ba shine sai ake cewa ummi mun fahimta saboda haka wanda bai iya rubutu bai iya karatu ba a wannan kalmar tana nuna cewa shi cin da ya zo duniya bayan yadda mahaifiyarsa ta haife shi ba a samu canji da yawa ba ta ɓangaren iya rubutu da iya karatu to tun da har yanzu yana nan a the same situation yanayin farko sai aka komar da shi asali sai aka ce ummi mun fahimta هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة wannan ayar jama'a Allah subhanahu wa ta'ala a cikinta yana sanar da mu amsa addu'ar annabi Ibrahim amsa addu'ar annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya yi addu'a ya ce rabbana وبعث فيهم رسولا من أنفسهم يت... نعم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم azumin nake ji sosai a karamaka Allah ba zai zama haka rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم تعزو إنك أنت العزيز الحكيم هو أزم النيو نازلكم أنا النبي إبراهيم الدعاء ya ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan ya Allah mu mai kulawa da al'amarinmu ina roƙanka roƙonka addu'a roƙo na musamman ka azurta su suwa ne wannan tsatsannawa da al'ummomin da za su zo baya ka azurta su da wani manzo na musamman mai daraja me zai zo musu da shi ya tulu alaihim ayatika ya zo ya rika musu tilawa yana karanta musu ayoyinka wai wa'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim ya rika sanar da su littafinka qur'ani kenan da kuma bayanin littafin da gamsassun sharhi da bayani akan abinda littafin ya kunsa wanda wannan ita ce sunnar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wa yuzakkihim sannan kuma ya tsarkake zuciyarsu da tunaninsu innaka antal innaka antal azizul hakim ibrahim alaihi salam yace ya allah kai ne buwayayye kai ne kuma mai hikima saboda sanin buwayarka kana da ƙarfin yin haka zaka iya haka shi yasa muka roke ka saboda sanin cewa hikimarka tana hukunta a aiko ma mutane al'umma abin da suke bukata lokacin da suke bukata ta fuskan da suke bukata ce yasa muke roƙonsa to wannan ita ce addu'ar da annabi Ibrahim yayi lokacin da annabi Ibrahim yayi wannan addu'ar inda wani zai ji shi a lokacin zai ta hasashen yaushe wannan addu'ar za ta samu karbuwa da amsuwa a wajen Allah to amma sai bayan shekaru nawa addu'ar ta bayyana turo manzon rahama sallallahu alaihi anan akwai fa'ida ita ce kai dinnan yanzu kayi ma kanka addu'a kayi ma zuri'arka addu'a da tsatsanka addu'a babu mamaki wata addu'arka za ta bayyana ne akan wani jikanka na talatin nan gaba farai da gasu wani jikanka na talatin sai ya ci gajiyar addu'arka saboda haka karka yi majikokinka rowar addu'a karka yi majikokinka rowar addu'a mun fahimta kamar yadda ko da kai saurayi ne karka ce sai ka yi aure sannan za ka yi mazuri'arka addu'a. Mun fahimta, kana yadda kake nan, kila ko wata tsayayya babu, ba laifi ka yi kanka addu'a yana da kyau, tsaran ma, sai tilawa ma ba mata ko? To babu laifi ka yi addu'a tun yanzu. Allah ka azurta ni da misali mata ta kwarai kuma zuri'a ta kwarai ‘ya'ya na kwarai kai ta wannan addu'a. Babu mamaki addu'ar da za ka yi yanzu in zurf ta shige aka karɓe ta sai ya zama na duk abin da zai biyo baya a gaba na albarkar addu'ar da ka yi. Mun fahimta? Kaga annabi Ibrahim gashi yanzu ya yi addu'a. Addu'ar har yanzu gashi tana gangarowa cikinmu muna cin gajiyarta. Mun fahimta? Rabbana wa ba'asihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu ambata a nan shi ne mu yi la'akari da wannan lafazin na yatlu alaihim ayatika rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim هو الذي بعث كي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته الله سبحانه وتعالى شيني وندا يا أيكو دفرن جكادا صلى الله عليه وسلم يتايد شيء أمتأي منزو me ya zo da shi me aikinsa ya tilo alaihim ayatihi yana karanta ma bayinsa al'umma yana karanta musu ayoyin ƙur'ani. Ashe, karanta ƙur'ani aiki ne daga cikin aikin manzan rama salama da karantar da shi. Mun fahimta? A nan a daidai wannan gabar akwai mu'ujiza, mu'ujizar manzan rahama sallallahu Alaihi wasallam. Mece ce mu'ujizar? Mu'ujizar ita ce bai iya rubutu ba bai iya karatu ba wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yaminik idan lartaba al-mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm haka nan Allah yace wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al-iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma kuma sai ya zo da wani kundi gagarabadau wanda waɗanda suka iya rubutun suka iya karatun kuma ba za su iya zuwa da irin shi ba wannan yake nuna cewa ashe ba daga wajen shi ya zo da shi ba idan daga wajensa ya zo da shi to ai a cikinku ku larabawa da ƙurai shawa akwai waɗanda suke rayuwa kafin zuwan Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suka gajiya suka ga yau akwai wanda suka shahara da fasahar magana da iya salon zance me yasa ba su zo da irin maganar da Muhammad sallallahu alaihi ya zo da ita kuma wasu daga cikinku suka ce asatiru lawwalina tatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila suka ce ai qur'anin nan da Muhammad ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam suka ce yana haduwa ne da wasu masana wanda suka ga jiya suka ga yau waɗanda suka ƙware a tatsuniyoyin jiya da shekaran jiya sai yake fakewa a wajensu sai su koya masa to idan haka ne ko ma ku je ku haɗu da waɗanda suka iya tatsuniyoyin su koya muku sai ku zo ku ba da labarin tatsuniyar da aka ba ku me yasa ba a samu wannan ba mun fahimta to wannan ayar tana tabbatar da mu'jizar manzon rahama sallam huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan saboda shi ma manzon rahama sallam shi ma ummiyin ne amma anan ba a faɗa ba anan akwai abin da malaman balaga larabci suke ce masa al-ijazul badi' al-ijaz al-badi' wani salon zance ne wanda yake ƙara ma zance ado da kyau amma ta ɓangaren takaita zancen asalin maganar huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan ummiyan ne huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan ummiyan to amma فحذف الأمي الثاني اكتفاء بالأميين الأولى sai aka shafe lafazin ummiyi na biyu saboda an wadaci da lafazin ummiyi na farko saboda an ce minhum a cikinsu to tunda a cikinsu yake kuma an kira su ummiyai to shi ma ummiyi ne kamar yadda kuma wasu ayoyi suka tabbatar da ummiyancin manzon rahma sallallahu da wannan lafazin fasa'aktubu halil ladina yattaquna wa yutuna zakata wal ladina hum biayatina yu'minun alladina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil har zuwa ƙarshe ina fata mun fahimta هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته wai zakihim ya tsarkake su tsarkin zuci tsarkin tunani tsarkin ɗabi'u wannan kalmar tana fa'idantar da mu cewa ashe tilawar mai tilawa babban tasirinta a matakin farko ta tsarkake zuciyarsa ta narkar da duk wani datti da wata dauɗa da take cikin kwakwalwa ko take cikin zuciya saboda gashi sai aka fara gabatar da tilawa sai aka kawo tazkiya saboda aka qur'ani da sunnar manzon rahma sallallahu alaihi wasallama sun zo ne domin su tsarkake zukatanmu su tsarkake ɗabi'unmu su tsarkake tunaninmu su ɗora mu akan tsaftatacciya tsarkakakkiyar hanya mun fahimta يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة sannan ya sanar da su ya koyar da su alkitab ƙur'ani alhikma da hikima a ƙur'ani hikima ta zo a wajaje daban-daban wata rana wani lokaci ta zo kalmar ita kaɗai ko zalika mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma kaga ita kadai yu'ti al-hikmata man yasha ko da makamantan su to hikima takan zo haka mufrada ko munfarida kai ita kadai wani lokaci kuma takan zo a hada ta da al-kitab ko ayatullah ko wani abin da yake bayuwa zuwa maganar Allah a irin nan alhikma na nufin sunnar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wa anzala Allah ilayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima in wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi kun ga anan ba alkitab bane amma ayatullah kitab din kenan ayoyin Allah to inda tazo munfarida ita kadai zata ma'anarta yana da alaƙa ne da inda ta zo, ƙila ma hikimar za ta iya zuwa ana nufin ƙur'ani, kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suka fassara wannan ayar ta Isra'i, zalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikma, suka ce alhikma alƙur'an. Me dalili suka ce a baya Allah ya ce inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam da aka gangaro aka gangaro har aka zo wala wala wala wala sai aka ce ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة بس كما سكتش الحكمة الشرائع كو الشريعة شريعة so a takaice dai lafazin hikima in ya zo shi kaɗai fassararsa ko ma'anarsa tana da alaƙa da inda ya zo to amma anan tunda an hada alkitab da alhikma to ana nufin sunnar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam jama'a wannan ayar nassi ce tabbatacce wanda yake tabbatar da hujjiyatu sunna annabawiyya ƙarfin sunnar manzon rahama sallallahu alaihi wasallama wajen tabbatar da shari'a kamar yadda za ka ja aya ka ce misali والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة هو هو كما فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله da duk wata ayar da za ta zo a kwakwalwarka da take ba da umarni ko take hani ko ma me to haka idan hadisi ya zo ingantacce daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam bai da bambanci da qur'ani wajen tabbatar da shari'a mun fahimta wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim domin kai musu bayani kai musu sharhin abin da aka saukar musu me abin da aka saukar musu me aka aka saukar mana qur'ani to tunda aka ce domin kai musu bayanin abin da aka saukar musu ashe bayanin daban da abin da aka saukar din mun fahimta an saukar maka da qur'ani domin kai ma al'ummarka bayanin ƙur'anin, to ashe bayanin ƙur'anin daban ƙur'anin kuma daban, biyu ne, amma a wajen tabbatar da shari'a da hukunci kuma ɗaya ne. Wannan shi yasa wani wajen za ka ga Allah ya ambaci ƙur'ani da hikimar kuma an yi lamiri zuwa ga abu ɗaya domin a nuna one entity ne abu ɗaya ne. ko kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce abin nan min alkitabi wal hikmati ya'idukum bi ko min alkitabi wal hikmati ya'idukum bihi sai bai ce ya'idukum bihima ba ya'idukum bihi bihi bil kitabi was sunna abu daya mun fahimta hadisi ya zo da isnadi mai inganci wanda ibn abi shaiba da alimamu darimi imamu ahmad alimamu ahmad da daru kutni tabarani fil kabir da tirmidhi da ibn maja manzar rahama sallallahu ya ce ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'a ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'a ala yushiku أن ينثني رجل شبعانا على أريكته فيقول انظروا إلى هذا القرآن فما وجدتم فيه فما وجدتم فيه حلالا فأحلوه وما وجدتم فيه حراما فحرموه manzara masu salon ya ce ku saurara ga saƙo mai mahimmanci saƙon karta kwana zuwa ƙwaƙwale da zukata ya ce ni ɗinnan muhammad sallallahu alaihi wasallam an bani saƙo na ƙur'ani wa mislahu ma'ahu da sunna kenan hadisai wanda suke tare da ƙur'ani sai ya ƙara maimaita ala innani inni utitul qur'an na farko kitab na biyu alqur'an sai ya ce amma fa an kusa a yi wani lokacin da wani mutum zai ƙoshi ya baje a mashingidarsa ya ci shingida a ci shingide ya kila ma ya daura kafa ɗaya akan ɗaya yana karkadawa ya ce kawai ku duba qur'ani duk abin da yake halal haram ne a qur'ani to shine kadai haram abin da yake halas ne a qur'ani shine kadai halas ba ruwanku da sunna an zo lokacin ko ba a zo ba an zo wanda wannan hadisin shi kanshi mu'jizar manzon rahama sallallahu ta bayyana a ciki saboda akhbarana bil ghaibi fa waqa al ghaib ya ba mu labarin gaibu na abin da zai faru tun kafin ya faru sai gashi ko muna gani kirike sai mutum ya zo ya ce maka abin da ya zo a ƙur'ani shine kadai addini shine kadai musulunci ta ina bayan shi kanshi ƙur'anin shi ma a sunna ya zo kwarai da gaske shi ma sunna ko ba haka ba kun fahimta shi ma riwaya ce amma mutawatira mustafiza wanda ta gama ko ina amma nakaltowa ne shine riwayar ai mun fahimta saboda haka bambanta tsakanin hadisan manzon rahma sallallahu alaihi wa sallama da qur'ani ta bangaren tabbatar da shari'a kamar bambanta ko kuma kokarin fitar da madara ne da ruwan da ke cikinta, ko kuma ka ce dabino kake so amma mara zaki, ko zuma kana so ka cire zakin, ko jini kana so, nama kana so, tsoka kana so ka cire jinin da ke ciki, ko kuma kana so ka ce a samu mutum mai rai, amma kuma kana so ya zama bai numfashi. Zai yiwu? Toriya ko kore sunna wajen tabbatar da hukunci a shari'ar musulunci to kamar wanda yake so ya yi wannan abu misalin da ya fi haka shine mutumin da jama'a bainan naqibain ko almutanaqibat mutumin da zai hada tsakanin turtuka da warwara ya ce shi yana so ya ganshi a tsaye amma kuma yana so ya ganshi a zaune yana so ya yi bacci amma a farke yana so ya gudu amma a tsaye yana so ya zama gajere sannan kuma ya zama dogo yana so ya zama fari sannan baki zai yi to fiye da haka shine bambanta tsakanin sunna jama'a da ƙur'ani ta ɓangaren tabbatar da hukunci mun fahimta saboda haka duk abin da ka ji ya zo daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallama tabbatacce ingantacce to bambanta shi ko ka aje shi ka ce ba za ka yi aiki da shi ba bayan tabbatuwarsa ba tare da wani dalili ba ba tare da wani uzuri ba to gazawa ce wajen tabbatar da ƙwar'ani saboda me Allah ya yana cewa wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ma yantiqu ma alladhi yantiqu bihi al mustafa me yake furuci da shi Qur'ani kadai ma yantiqu baya yin furuci sai da wahayi hukuncinsa shi yasa malamai suka kasa wahayi gida uku suka ce alwahyul qur'ani wal wahyul alqudsi wal wahyun nabawi wahayi na qur'ani wal asr wal shamsi wal layli wad duha wal fajr wan najm nun qaf ko yusabbihu sabbaha duka ayin qur'ani wahayin Allah da ya saukar ga manzansa sassalan a matsayin ƙur'ani. To, akwai kuma wahayi na alhadithul Qudsi maganar Allah subhanahu wa ta'ala wacce ya saukar ma manzansa sallallahu Alaihi wasallama amma ba a da'irar ƙur'ani ba, ba a saikul ɗin ƙur'ani ba. Su ne hadisan da za ka ji manzan rahama sassana ya ruwaito daga mahalicinsa ka ji Allah ne yake magana kai tsaye amma bisa isarwar manzon rahama sallallahu ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ko da makamantan su sai na uku alhadithu annabawi alwahyi annabawi wahayin da aka yi ma manzon rahama sallallahu wanda ba qur'ani ba ba alhadithul qudsi ba wanda bayanai ne na da suka fito daga manzon rahama sallama waɗanda suke isar da shari'a domin a samu shari'a suke isar da shari'a gare mu domin mu samu shari'a ba yadda za a yi ka samu shiriya ta shari'a ba tare da haska kowa da maganganun manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba so da haka duk hadisan da kaji sun inganta daga manzon rahama sallallahu alaihi ma'abota ilimi suka taskance su aka samu ingancin da tabbatuwar su zuwa ga manzon rahama sallallahu alaihi saboda waɗannan hadisan suna da hukunci tabbatacce wajen tabbatar da shari'a wacce manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita kuma bambance tsakanin ƙur'ani da sunna a wannan babin duk wanda ya yi haka to tare da shi akwai wani nau'i na duhu da ɓata kamar yadda Allah ya ambata wa in kanu min qablu lafi balalin mubin ai wa in kanu min qablu min qabli madha min qabli an tatlu alaihim ko tun farko min qabli bi'satil mustafa wa min qabli tilawatika lil qur'an wa min qabli tazkiyatika lahum wa min qabli ta'limihim ta'limika iyyahum al kitaba wal hikma mun fahimta gwargwadon rukonka da qur'ani da sunnar manzon rahama sallama ingantacciya gwargwadon yadda zaka samu shiriya zaka samu haske a rayuwarka zaka samu natsuwa da kwanciyar hankali shi yasa duk wata shiriya da aka rada mata suna shiriya to dole tana da asali a ƙur'ani da sunnar manzon rahama sassala duk wani haske jama'a wallahi al'azim babu wani haske da al'umma take bukata gabas da yamma kudu da arewa karami ko babba face Allah da manzansa sun gama mana bayani a cikin Qur'ani da sunnar manzon sallallahu ko mun kankantar furicin manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama in ka zirhama wannan furicin ido zaka ga tare yake da shari'a tare yake da shari'a tare yake kunshe yake da haske kunshe yake da abin da zai taimaki al'umma a rayuwarta bari mana misali da abu guda ɗaya ƙarami wanda ba sallah ba ne ba azumi ba ne ba zakka ba ba hajji ba ka san da an ce hajji da zakka da kaza su ne ibada ake gani ka ɗauki misali shan ruwa a tsaye da manzara masu sallah ya hana a sha ruwa a tsaye kaga wannan shirya ce shiryarwa ce ko to sai ka zo ka duba a likitance cutarwar da mai shan ruwa a tsaye yake samu cutuwar da yake samu in kana yawan kwankwadar ruwa a tsaye kaga wannan ba sallah ba ba zakka ba ba ibada ba a zahiri amma kuma gashi shiriya ce gare ka gare mu domin lafiyar mu wannan shi ke nuna maka balalin mubin bai takaita akan shari'a ba har rayuwarmu ta yau da kullum. Ka ɗauki misali, manzara masu sallah ya hana a mari, ai mari ko? Misali mace a mari, wala ta baiwul waje, kar a mari fuska, kar ai mari. To me yasa ya hana? Na'am? Dan fuska na da daraja, shi kenan? so hannu bai da daraja ciki bai da daraja inda kake taskance kayan tattalin arzikin abinci da shi ake mace take sujada sai aka ce kar a bugi fuska so yana da alaka da daraja ko banda wannan fa ina so mu gane jama'a mu gane albarkar furucin manzan rahama sassalama da yadda lafazi guda ɗaya ko guda biyu na manzan rahama sassalama yake ɗauke da wasu abubuwa na hikima da saƙonni na rayuwa da fa'ida da ta wuce tunaninta me yasa wani in an mare shi sai kaga ya haukace ko ya samu ko ya suma me yasa wani an mare shi sai ya daina ji bai dalili saboda iska da kuke gani na daga cikin inda ake kiran su a matattaran wasu jijiyoyin da Allah kaɗai ne ya san adadinsu. Naf da wasu abubuwan ban mamaki na jijiyoyi suna nan sun tattaru tsakanin nan ɗinka da fuskarka waɗanda suke da alaƙa da jikinka da sistem ɗinka gaba ɗaya. Saboda haka saƙon shi ne, kamar yadda aka hana marin fuska saboda darajar fuska to akwai wata hikima ta lafiya kuma wacce yawan dukan mutum a fuska za ta iya cutar da kwakwalwan shi za ta iya cutar da system din shi saboda abin nan abin da Allah ya tattara a wajen na jijiyoyi masu isar da sako mun fahimta to daga ina muka samu wannan daga wajen manzon rahama sassana to din ka gane cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wanda ya faɗi wannan kuma shine wanda ya aiko shi sallallahu alaihi wasallam kuma ya aiko shi zuwa gare mu to duk wani umarnin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da zaka bibiye shi kai ba ma umarni ba kawai a ce maka ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin kaza kana bibiyan wannan shiriyar sai kaga akwai amfani gare ta ko akan abin da muka raina na cin abinci na yau da kullum ka bibiyi shiriyar manzon rahama sallallahu da shiryar wasu a wajen cin abinci manzon rahama sallallahu ya kasance idan ya sha abu mai zafi bai biyo da mai sanyi a lokacin sai an ɗan ɗauki lokaci to kai ka zo ka rika hada shayi da ruwan sanyi ka gani ka ga yadda za a samu rikicewar system a jikinka mun fahimta kamar kana ba kwakwalwar ka sako ne na cewa ki tashi ki tsaya kuma ki zauna ki sha sanyi ki sha zafi a lokaci ɗaya ana rikita system ɗin jikin mutum shi yasa da yawa daga cikin cututtukar da muke samu kaso mai tsoka na daga cikin yanayin yadda muke cin abincin tare da gaske ko dai makara cikin ka samu shirya ta manzan rama sassalama cewa fasulutun li ta'ami wa sulutun li sharabi wa sulutun li nafasi shirya ko ma yanzu anil hawa duk mutumin da yake cin madaidaicin abinci to ya fi mai ƙoshi da yawa rashin matsalolin cututtuka a jikinsa. Mun fahimta? Bari ku ji. Har wancan hadisin da muka ambata na wanda manzo Allah sassana ya ambaci cewa an kusa a zo lokacin da wani zai koshi ya kishin gida. Har shi sai da malaman hadisi suka kawo illar koshi. Suka ce koshin da ya yi da ya wuce misali shi yasa ya zube ma. shi yasa har yake maganganun da ba su da seti saboda illar koshin da ya wuce misali to ka duba shiriyar manzara masu sallar ta nan ta ɓangaren mai wani kwanciki za a ci na abinci ka duba shiriyar manzan rahama sallallahu alaihi ta ɓangaren yadda za a ci manzan rahama sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ya zama akwai ƴaƴan itace sai ya fara da su sannan yake cin wani abinci sai gashi sai yanzu daga ƙarshe yan nutrition ɗinku suke zuwa suke cewa ku rika farawa da fruit mu kuma tuntuni muna da shi a shiryar manzon rahama sallallahu ba ma sai mu ce gashi ma a qur'ani wa fawakiha mimma yashahun sannan sai me sannan aka kawo gara sai da aka fara kawo fawake sannan aka kawo sauran abinciccika ‘ya'yan itatuwa su ne a gaba’ a'a ko kuma shiriyar manzon rama ta sallan ta bangaren ba zai ci ya kwanta yanzu yanzu ba ibn al-qayyim rahimahullah da yake magana akan cin abincin manzon rama ta sallan yace annabi sallan in ya ci abinci kuma ya kasance dab da lokacin baccinsa ne to baya kwantawa sai ya yi tafiya ya ɗan yi walk har da ƙoƙarin ƙididdige kamar taka nawa manzala su sana yake me likitoci suke ba da shawara ga mai ciwon shuga in ya ci abinci ya yi walk har ma mara ciwon shuga shi ma ya walk to gashi ko ma yanzu ko anil hawa to kun gane girman aikin manzon rahama sallama ba ma girman umarninsa ba kawai rayuwarsa everydayness ɗinsa daily activities ɗinsa na yau da kullum kawai karatu ne da shiriya maƙil daidai yadda ka haskaku daidai yadda za ka samu lafiya da natsuwa da rayuwa mai daɗi saboda me ba a yi ba ba za a yi ba wanda ya yi rayuwa irin tashi in kana neman natsuwa ka koma makarantarsa idan kana neman shiriya ka koma makarantarsa wa in tuti'uhu tahtadu ai wa in lam tuti'uhu falan tahtadu in kuka yi masa biyayya kuka yi koyi da shi za ku samu shiriya idan ba ku yi ba ba ku ba shiriya shiryar akan komai ka koma ka ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bacci ka koma ka ga yadda yake aswaki yadda yake goge baki yadda yake wanka yadda yake kana bin wannan sai ka ga system ɗinka da yanayinka duk ya fara canzawa mun fahimta هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين yanzu da waɗannan 'yan takaitattun bayanan za ku gane girman falalar da Allah ya ambata a aya ta can gaba idan mun zo zalika fadlullahi yuti man yasha amma kafin nan Allah ya ce wa akharina minhum wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa akhari na minhum akwai wasu mutane ko wasu al'ummomi waɗanda minhum su ma tare da su suke sai dai lammayal haƙo bihim har yanzu ba su haɗu da su ba tukuna wa huwa azizul hakim lallai Allah buwayayye ne mai cikakken izza da ƙasaita waɗanda suke tabbatar da mulkinsa sannan kuma mai cikakkiyar hikima. Wa akharina minhum lafazin akharina sannan akwai wasu malaman larabcin ƙwar'ani sun tattauna akan wannan lafazin yana da alaƙa da me shin yana da alaƙa da ummiyina ne ai wa akharina minal ummiyina lamma yalhaqu bihim akwai wasu al'ummomi waɗanda za su zo nan gaba wanda su ma ummiyai ne a jamawa irin mace lamma yal akubihim duk da lokacinsu bai zo ba sai ya zama na minhum min al'ummiyin wannan lafazin ya zama bishara ce ga mu al'ummomin da za mu zo da muka zo daga baya cewa falalar Allah ta shafe mu sannan manzancin manzara masu salam bai tsuke ya takaita akan al'ummar larabawa ba. Mun fahimta wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ko kuma wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa akharina ta zama tana da alaka ne lafzun muta'alliqun bi تتلو على آخرين منهم وتزكي آخرين منهم وتعلم وتعلم آخرين الكتاب والحكمة mun fahimta ma'ana a ma'anan nan ta biyu sai ma'anar ta kasance akwai wasu bayan Allah waɗanda za su zo nan gaba ba cikin al'ummar larabawa ba, amma su ma haka abin da ka zo da shi na haske, zai same su ma'ana za su zo su iya karatun ƙur'ani yadda ta koyar za su zo su ma su tsartaku da tsarkin shiryar da ka zo da ita kamar yadda ka tsarkake al'ummar da aka tayar da kai a cikinta sannan kuma wai wai yu'allimuhumul kitaba wal hikma za su zo su ilmantu da ilimin qur'ani da ilimin sunna da ka koyar duk da cewa ba a cikin zamanin ka suke mun gane bambancin tsakanin abubuwan guda biyu ko na farko ya kasance akharina na da alaka da akwai wasu al'ummomi waɗanda ba su iya rubutu ba su iya karatu ba daga cikin al'ummar laraba ko al'ummar ajamawa waɗanda ba laraba ba su ma za su zo su koyi addini za su zo su yi kaza da sauransu ko kuma ya kasance akwai wasu mutane wanda nan gaba za su zo su ma hasken manzancinka zai ishe musu za su zo su iya tilawa ƙur'ani za su zo su iya ƙur'ani su san iliminsa kai ka ce su ma larabawa ne an yi ko ba a yi ba kaga wannan yake tabbatar maka da cewa wannan ayar ita ma tana tabbatar da mu'jizar manzon rama sassan da tabbatar da cewa annabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha malaman qur'ani suka ce wannan ayar ta wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim tana tabbatar da cewa ilimin hadisi zai wanzu har zuwa ƙarshen rayuwa duniya ma'ana sunnar manzon rama sallama za ta ci gaba da raka qur'ani har illa ma sha Allah me dalili saboda ai wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata sai aka ce wa akharina minhum asali wa in kano min qablu lafi dalalin mubin jumla ce mu'tariba asalin maganar huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وكما أنك سوكتي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وآخرين منهم ويزكيهم ويزكي آخرين منهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلم الآخرين الكتاب والحكمة dogon zance ne amma aka takaita shi al'ijazul badiya na balagar zance na ƙur'ani me kake tunani wanda littafi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar cike yake da hikima da lafuzza zaɓaɓɓu na musamman so bisa wannan fa'idar da muka ambata sai mu tabbatar da cewa ilimin ittisalu sanad ma'ana saduwar riwaya da aka ruwaito hadisan manzon rahama sallama zaka ce ita wannan ita ma wannan ayar tana ɗauke da bushara ta ba sunnar manzon rahama sallama kariya ta ɓangaren wanzuwa duk da dai za a samu matsala ta ɓangaren shigowar wasu hadisai waɗanda ba su inganta ba to amma za a samu kariyar da kuma za a samu tsabtace a sunnar manzara masu salama har ta fito tatacciya tsabtatacciya ba a gauraya ta da abin da yake bata ina fata mun gane lamma yalhaqu bihim lamma yalhaqu bihim wannan lafazin ana kiransa a larabci lafazin da yuri yufidu tarakkuba al-thubut kirdado da jiran abinda gab yake da ya faru amma kamar ya ma fara faruwa mun fahimta gab yake ya ma fara faruwa ma'ana wa akharina minhum dinnan al'ummomin da za su zo nan gaba su karɓi musulunci kaza an dasa ɗan bacin zamanin manzon rama sallama tun da gashi an samu su salmanul farisi waɗanda ba larabawa ba ne amma sun zo sun karɓi musulunci wannan tubali ne na farko na wa akari na min shi yasa ya inganta hadisin abu huraira da aka tambayi manzon rama sallama bayan saukar wannan aya sai aka tambaye shi ya rasulullahi su waye akharina minhum dinna har so uku ana tambayansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce komai ba me dalilin da yasa bai ce komai ba wahayin bai zo ba wa ma yantiqu anil hawa sai can manzon Rama sallama ya taba kafadan Salman al-Farisi sai yake cewa law annal iman yace da a ce imani fi surayya yana can can can inda taurari suke taurarin da suka fi suka fi nisa da da da doran ƙasa to lana lahu rijalun min haula da mazaje masu ƙarfin imani irin waɗannan su Salman da sun zakke ma wannan imanin sun isa birnin wannan imanin sun samo rabonsu na imani fatala qawluhu subhanahu wa ta'ala wa akharina minhum lamma yalhaqu bih sai Allah sai manzara masu sana ya karanta wannan ayar ya ce wa akari na minhu lamma yalhaqu bi saboda aka bisa hasken wannan hadisin sai ka ce al'ummomi ko kuma wasu mazajen da ba labawa ba ne waɗanda suka yi imani da manzara masu salama a zamaninsa sun shiga cikin fil maqamil awwal a matakin farko wa akari na minhu mu ma da muka zo daga baya kai ma da ni ma da ke ma da mu gaba ɗaya duka muna cikin wa akhari na minhum lamma yalhaqu bihim sai dai me daidai gwargwadon yadda aka samu haskakuwa da ruko da sunnar manzara masu salam da ruko da qur'ani da samun tsarkin zuciya tsarkin ɗabi'u tsarkin aƙida tsarkin tauhidi riko da ilmantuwa da Qur'ani da sunnar manzon Rama sallama daidai gwargwadon yadda za a samu lamma yalhaqu bihim saduwar da haduwa da mazajen farko mun fahimta Allah ya ce wa huwal azizul hakim sai ya ƙara maimaita cewa wa huwal azizul hakim shine buwaye mai hikima duk da a ayar farko an ambaci waɗannan sunayen da sifofin guda biyu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al malik al quddusi العزيز الحكيم sai aka ƙara cewa wa asharina minhu lamma yalhaqu bihim wa huwa al-aziz al-hakim mecece hikima menene dalili hikimar ƙara maimaita al-aziz al-hakim anan na da yawa amma daga cikin abin da zamu iya dan ambata a takaice shine al'azizul hakim na farko na su na ayar farko an ambace shi ne fi makamin tasbih dalilin da ya sa sammai da kasai da abin da ke cikinta suke Allah tasbihi. Mun fahimta? Nan kuma al'azizul hakim dalilin da ya sa aka ambaci wannan siffar ta buwaya da izza da hikima saboda hikimar aiko manzan rahama sallama a cikin waɗanda ba su iya rubutu ba su iya karatu ba hikimar aiko shi shi ma bai iya rubutu bai iya karatu ba hikimar ya koyar da mutane qur'ani hikimar ya koyar da su yadda za su tsaftace addinin su su tsaftace ɗabi'un su hikimar koyar da su qur'ani da sunna duka waɗannan ayyukan suna da alaka da buwayar Allah da kudararsa da ikonsa sannan da hikimarsa wacce take hukunta na farko alamu haisu ya ja'alu risalata Allah ne abin nan ya san mafi sanin ina ya kamata annabtarsa ko manzancinsa ya fito ga zu sannan kuma zuwa ga wane sannan na gaba shine hikimar Allah subhanahu wa ta'ala wacce ta bayyana wajen tasirantuwar al'umma da abin da manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi lafazin al'azizu alhakim ya zo muktarin abinda ake nufi da muktarin shine sunayen Allah sukan zo daban-daban sukan zo a tare duk wani sunan Allah da ya zo a waje shi kadai yana da saƙon da yake ɗauke da shi idan kuma ya haɗu da wani suna tare to yanzu tarayyan nan za ta fa'idantar da wata sabuwar fa'ida sunan al'aziz siffar al'aziz tana da ma'anarta daban siffa da sunan alhakim yana da ma'anarsa yana da saƙon da yake ɗauke da shi daban da suka haɗu kuma al'azizu alhakim an samu kamalun fi kamalin ala kamalin ma'a kamal cika da isa da kasaita tare da cika da isa da kasaita mai zunzurutun buwaya da izza da mulki wani lokaci yakan wuce gona da iri sai ya zalunci mutane mai zunzurutun hikima kadai shi kuma yakan zama mai rauni wani lokaci amma idan al'izza da alhikima ta haɗu sai ya kasance buwaya da isa da kasaita ba tare da zalunci ba sannan hikimar da aka sirka ta da kasaita ba tare da rauni ko kuma samun daman raini ba اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقائدين وراكدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين نسألك اللهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم كم لك من عبد صالح في السماء والأرض يسجد لك ويعبدك ويرجوك فيا ربنا وإلهنا ليس لنا إله غيرك نرجوه ونعبده اللهم فتقبل منا وأعطنا سؤلنا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وقيامنا وسائر أعمالنا نسألك اللهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين ويوم يقوم الأشهاد من الناجين وارزقنا مرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في على جنان الخلد وارزقنا شربة روية من يده شريفة لا نضع بعدها أبدا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك من النار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله, العظ... بالله العلي العظيم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس بعدك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت على كل شيء قدير أنت الفرد لا شريك لك وأنت الأحد لا ند لك نسألك بعزتك وقدرتك, وقدرتك وجلالك نسألك أن ترضى عنا نسألك رضاك والجنة اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار نسألك اللهم بكل اسم بكل اسم هو لك سميت به نفسك سميت به نفسك أو عزته في كتابك أو علمته عادا من خلقك أو استأثرت به في علم في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا وقائنا إلى جناتك جنات الخلود اللهم إنا نسألك بعزتك وقدرتك وقدرتك وجلالك أن تحفظنا بحفظك وتكلأنا برعايتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعطي كل واحد منا مسألته اللهم بلغ كل واحد منا غايته اللهم حقق لكل واحد منا أمنيته يا سميع يا قريب يا رب العالمين أنت السميع العليم أنت السميع العليم فتقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين